ko gaisuwar iyaye ko wani abu makamancin wannan haramun ne a gare ki bai halatta ba ina fata jama'a mun fahimta wannan sahabiya bayan annabi ya ce mata um ku fifi baitiki hatta yablugha alkitabu ajala qalat sai ta ce fa'tadattu fihi arba'atu ashhurin wa ashara sai ne idda ne zaman takaba a gidan da nake gidan da mijina yake tsawon wata hudu da kwana goma wannan hadisi ne ingantacce imamu malik ya roice shi a cikin muwaffa haka imamu ahmad a cikin kitabul musnad da limamun nasa'i a cikin littafin shi kitabus sunan don haka malamai masana suka ce wala ibrata liman khalafahu ba za a lura da fatawar waɗanda suka saba wa wannan hadisin ba kamar wa malamai suka ce ka dawudu zahiri kaman dawudu zahiri ba fa malam dawuda na mu fa jama'a eh ba malam dawud na mu dawudu zahiri jama'a wanda ake danganta mazhabin zahiriya zuwa gare shi jama'a kun fahimta da kyau wannan magana ka je ka duba ta a cikin littafin at-tamhid sharhin muwatta na limamu abu umar ibnu abdulbarri haka an samu wata fatawa daga aisha kamar yadda muka ce cewa ita aisha kharajat bi ukhtiha ummi kulfumin hina kutila zawjuha ila makkata fi umratin aisha ta fitar da yar uwarta ummu kulfum ta fitar da ita su tafi umra zuwa makka a lokacin da aka kashe mijinta tana cikin takaba an fahimta wa kanat tufti ita Aisha ta kasance tuftil mutawaffa anha zawjuha tana bada fatawa ga matar da mijinta ya rasu bil khuruj fi iddatiha tana fatawar cewa ta iya fita koda tana cikin takaba jama'a kun gane da kyau Aisha tana bada wannan fatawar amma fatawar kuskure ce ba daidai bace wannan magana da aka nakalto daga Aisha ka je ka duba ta a cikin kitabul musannaf na limamu abdurrazzaq as-san'ani to sannan an samu wata magana daga alqasim ibnu muhammad ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai yake cewa aban nasu zalika alaiha mutane sun yi wa aisha inkari suwa yake nufi da mutane su ne sahabban annabi jama'a mun fahimta da kyau kuwa ma'ana aisha ta ba da fatawar mata sa iya fita koda suna cikin takaba tabi'i alqasim dan muhammad sai ya ce annasu aba zalika alaiha sahabbai sai suka yi mata inkari abdurrazak duk ya ruwaici waɗannan asar ɗin kamar yadda ya ruwaito cewa sayyidina umar yana umurtar mata masu takaba da suka fito za su tafi aikin hajji ko umra su koma gida yana umurtar su da su koma gida ina fata mun fahimta yanzu kaga an samo fatawoyi biyu daga sahabbai wanda yana daga cikin ƙa'idar da malamai suke bi game da rajjahantar da maganganun sahabbai sashensu a kan sashe shine sahabi ya ce kaza wani sahabin ya ce kaza to maganar wannan ba za ta zama hujja akan ta ɗayan ba jama mun gane da kyau kuwa maganar wannan ba za ta zama hujja akan ta ɗayan ba sai dai a kalli cikin waɗannan maganganun wace magana ce aqrabu ila alkitabi was sunna wace magana ce tafi kusa da alqur'ani da sunna wanda yana daga cikin lazimi na mazhabin Imam Ahmad yanzu cikin waɗannan maganganun da malamai suka yi Aisha tana ba da fatawan masu takaba sa iya fita Umar da sauran sahabbai suna ba da fatawar ba za ta fita ba to cikin waɗannan maganganun wace magana tafi dacewa tafi kusa da dalili sai a ce maganar sayyidina Umar da maganganu irin na wato asalin sayyidina Umar me yasa saboda wancan hadisi na Furai'ata binti Malik ibn Sinan al-Khudri ina fata da ma mun fahimta Allah madaukakin sarki ya ce make mu dan haka jama'a a takeice bai halatta ke da kike ta kaba ki fita daga gidan mijinki ba sai inda larura baki da lafiya zaki je gwaji zaki je asibiti ko wani abu makamancin wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace daga ƙarshe ko kusa da ƙarshe jama'a malamai suka ce aksarul fuqaha'i wal mufassirin ala anna hadhihi al-aya nasikhatun lima ba'daha min al-i'tidad bil hawl wa in kanat mutaqaddimatun fi tilawa fa inna tartib al-mushaf laysa ala tartib an-nuzul bal huwa tawqifiyyun ذكرها أبو جعفر النحاس wa al-shaykh hafiz al-hakami fi kitabihi al-lamiyya malamai suka ce wannan ayar mafi yawancin malaman fiqhu da malaman tafsiri sun tafi akan cewa aya ce da ta shafe hukuncin waccan ayar ta cikin suratul baqara da zamu zo karatu nan gaba akan ta insha Allah ayar da ke cewa mata masu takaba takabar su wata wato shekara ɗaya ne ma'ana waccan ayar da Allah yake cewa wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhraj ma'ana Allah yace lalle daga cikin ku waɗanda suke mutuwa suke barin mata bayan su to waɗannan matan za su zauna da kansu ba za su yi aure ba ba za su yi ado ba ba za su sanya turare ko kaza ba tsawon wata guda ba tare da sun fita daga cikin gidajensu ba shekara guda afuwan tsawon shekara guda tsawon shekara guda tsawon shekara guda malamai suka ce wannan ayar ta shafe hukuncin waccan ayar mafi yawancin malaman fiqhu da malaman tafsiri sun tafi akan haka jama'a mun gane da kyau kuwa malamai suka ce ko da yake dai wannan ayar waccan ta gabata akan wannan amma a jerin yadda alkur'ani yake kaga ai waccan tana gaba da wannan wanda a ƙa'ida ta annasikh wal mansukh annasukh yana tabbata ne in ulimat tarih idan aka san tarihi bainal mutaqaddimi wal mutaakhir sai ya zama al mutaqaddim huwa al mansukh wal mutaakhir huwa an nasikh to yanzu wannan ayar ita ta zo da farko sannan sai waccan ta zo bayanta to ya za a yi a ce wacce ta zo da farko ta shafe wacce ta zo daga baya kun fahimci ka'idar da kyau ya za a yi a ce almutakaddim ta zama nasikhatul lil mutaakhir ya za a yi haka ta faru malamai suka ce amsa game da wannan ai waccan ayar ba ta gabaci wannan ne a gurin sauka ba inna ma wannan ta riga waccan wato waccan ta riga wannan sauka amma jeranta su a cikin alkur'ani amrun tawqifiyun ma'ana al'amari ne da yake an yi shi ne da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ijtihadin sahabban annabi bane ina fata da ma mun fahimta ma'ana in aya ta sauka annabi sai ya ce a kai ta guri kaza a sura kaza ma'ana ba ijtihadin sahabbai bane wannan shine abinda malaman qur'ani suke kira da amrun tawqifi ba taufiƙi Allah ya sa jama'a mun iya bambancewa tauqifiyun da kafun da kuma taufiqiyun can ijtihadin sahabbai sai a ce taufiqiyun taufiqiyun amma idan ya zamto annabi ne da umarnin shi aka jeranta surori da ayoyin alqur'ani to ana kiran wannan amrun tauqifiyun ka karanta littafin kitabul masahif na abubakar ibn abi dawud da littafin al-muthaf fi ahkamil mushaf da littafin al-ittiqan fi ulumil qur'an na al-imam as-suyubi dan haka jama'a kun ji da wannan dalili ne ma manya-manyan malaman tafsiri malaman larabci irin su babban malami al-imam abu ja'far an-nahas ya ambaci wannan aya a cikin littafin shi an-nasikh wal mansukh cewa wannan aya ta shafe waccan ayar da karatu zai zo kanta insha Allah haka an samu wani babban malami wanda wanda yake ya rayu kusan kaman karni ɗaya baya kaman kusan shekara ɗari ko wani abu kaɗan sama da haka ya rubuta littafi lamiyatun fin nasikhi wal mansukh ma'ana manzumatun lamiya fin nasikhi wal mansukh ina ba da shawara ga dukkan ɗalibin ilimi ya nemi wannan littafin ya karanta yana da matuƙar muhimmanci musamman a babin ayoyi da ake sharewa da ayoyin da suke share waɗanda ake sharewa ina fata da mun fahimta alhafizul hakami in Allah ya yarda gobe zan fito mana da wannan littafi masu so su photocopy sai su yi su karɓa su je su karanta yana da matuƙar muhimmanci ka ji abin da yake faɗi a cikin wannan littafi nashi yace wal haulu lil mutawaffa zawjuha nusikhat wal haulu lil mutawaffa zawjuha nusikhat bi fulfi amin wa ashrin malaha hiwalu yace wal haulu shekara guda da aka sanya ya zama lokacin takaba lil mutawaffa zawjuha ga matar da mijinta ya mutu nusikhat to an shafe hukuncin shekara guda bi fulfi amin sai aka maye makofin shi da ɗaya bisa uku na shekara wa ashirin da kwanaki goma jama'a ɗaya bisa uku na shekara wata nawa kenan wata hudu wa ashirin da kwanaki goma sai ce malaha hiwalu ba yadda za a yi wannan hukuncin ya canza jama'a kun fahimta wal haulu lil mutawaffa zawjuha nusikhat bi fulfi amin wa ashirin malaha hiwalu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yana daga cikin darussa da wannan ayar take dauke da su wa yajuzu lil mar'a an takhruja fi hawaijiha min waqtin ila waqtin ai dama mun gabatar ko muka ce haka nan bai halatta mace ta fita ba tana cikin takaba daga gidanta amma idan wata bukata ta faru ba ta da lafiya to babu laifi in ta fita daga gidanta zuwa inda bukatar za ta asalin biya wannan babu laifi akan haka to sa'an nan daga ƙarshe jama'a idda iri biyu ce akwai idda karama ma'ana takaba karama akwai takaba babba takaba karama ita ce takabar da wani ɗan uwanki zai rasu ba mijinki ba mana idan wanki ya rasu ko mahaifinki ko ƙaninki ko wata ‘yar uwarki ko mahaifiyarki to za ki iya yi mata takaba amma ƙaramar takaba wannan takabar ita ce ta kwana uku haka hadisi ya tabbata daga zainab matar wato wato zainab a sa'ad da mahaifinta abu sufiyana allah maɗaukacin sarki ya mishi rasuwa bayan kwana uku da rasuwar shi ta sa a kawo mata wani abu na adan da suke yi a irin zamaninsu ta shafa a fuskarta sai take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa bai halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba ta yi idda ga wani sama da kwana uku sai dai in mijinta ne sai ta yi idda wata hudu da kwana goma ina fata jama'a mun fahimta don haka wannan yana ƙara tabbatar da cewa ashe kenan idda iri biyu ce akwai ƙaramar idda wato takaba akwai babbar takaba ƙaramar takaba ita ce ake yi wa wanda ba miji ba amma miji shi ake wa babbar takaba ina fata an fahimta a sa'ad da kike wannan takabar ƙarama wanki ya rasu mahaifinki ya rasu mahaifiyarki ce wane ne naki a sa'ad da kike wannan takabar idan mijinki ya buƙaci da ya sadu da ke to kada ki ce ai ina takaba Allah ya sa jama'a kun fahimta dan takaba ce karama ya halatta ya sadu da ki ya halatta ya buƙace ki ya halatta kaza ya halatta kaza ina fata mun fahimta dan haka kada idan mijinki ya neme ki ki ce ai baka da mutunci ai baka damu da mahaifina ba ai baka damu da kaza ba ai baka damu da kaza ba wannan al'ada ce musulmi ku rabu da ita ina fata mun fahimta to sa'an nan daga ƙarshe lallai jama'a babu wani dalili babu wata aya babu wani hadisi babu wani nassi daga wani cikin malaman farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko tabi'ai da aka samo daga gare shi cewa akwai wani zikiri ko akwai wata addu'a ko akwai wani yanayi ko akwai wani biki ko wani taro da ake a sa'ad da mace za ta fita ta kaba wannan bai tabbata ba a sunna bai tabbata ba a musulunci innama al'amari ne da jahiliyar mutane ta gadar musu mata za ta fita ta kaba sai an taru sai an yi biki sai an yi kaza sai an yi wata addu'a sai an sa ta tayi kaza wannan jama'a bai tabbata ba a cikin hadisi ko kwaya daya ina fata jama'a mun fahimta idan ban manta ba akwai wani littafi da na karanta ya tattauna waɗannan matsalolin wani littafi haka subhanallah ana kiran shi bid'un bid'un tata'allaqu bil ayami wash-shuhur bid'un tata'allaqu bil ayami wash-shuhur ma'ana wasu bid'o'i waɗanda suke da alaka da wasu kwanaki da kuma wasu watanni ma'ana ranar da za a ce mace za ta fiti ta kaba sai a ce wata tsohuwa za ta zo za a yi mata wani karatu za a kwana a zaune akan tabarmar karauni za a yi kaza za a yi kaza wannan jama'a duk bai tabbata ba bid'a ce jama'a ina fata mun fahimta sannan ka karanta wani littafi al-bid'ul amaliyya al-muta'alliqa bil qur'anil karim wanda a ciki ya tabbatar da yana daga cikin bid'o'i da aka kirkiro a babin karatun Qur'ani tilawar wasu ayoyi a daren ko yinin da mace za ta fita ta kaba wannan bid'a ne jama'a ba daidai bane lalle musulmi su nisanci haka malamai su tashi su yi wa'azi su karantar al'umma kuma su ji su yi wa'azi su ɗauka su yi aiki da shi Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama bayani game da abin da yake kan mataye na mazajen su bayan mutuwar mazajen na su matayen wajibi ne su zauna su yi ta kaba wata hudu da kwana goma Allah maɗaukakin sarki sai ya fuskanci zawarawa da waɗanda suke nufin fuskantar matayen da aka mutu aka bari da aure Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wala junaha alaikum ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم Allah maɗaukakin sarki ya ce wala junaha alaikum kuma babu laifi a kan ku ku zawarawa waɗanda kuka zo neman auren waɗannan mataye waɗanda mazajensu suka rasu suka bar su wala junaha alaikum babu laifi a kan ku ai alkhatibuna ku masu neman aurensu fima arrabtum bihi min khitbatin nisa cikin abin da kuka yi wa matan wato na neman aurensu na jirwaye mai kama da wanka ma'ana shagube ko kuma hannunka mai sanda ma'ana tana cikin takaba bata fita ba to ku masu neman aurensu babu laifi kwa iya musu shagube ma'ana kwa iya wato asalin yi musu hannunka mai sanda ba ku fito ƙarara ku ce kuna neman aurensu ba jama'a kun fahimta da kyau wannan gaba malamai sai suka yi saɓani to me mutum zai ce mana idan kana santa da aure ga ta a cikin takaba kana gudun kada kanta ƙare takaba wani ya maka shiga sauri to sai Allah maɗaukacin sarki bai katange ku daga su gaba ɗaya ba sannan kuma Allah bai bar ku sake ku faɗi abin da kuke so ga matayen gaba ɗaya ba Allah sai ya sanya muku iyaka ya ce babu laifi gare ku ku zawarawan fi ma arrabtun bihi cikin abin da kuka yi wa matan shagube da shi min khidbatin nisa na neman auren matan malamai suka ce abin da ake nufi da at-ta'ribu shine biddu tasrih baka fito kararraka ce wance eh to in kin gama idda ina nan ba wance to in kin gama idda kada ki kuskura ki bari ni zan aure ki idan kai haka kai haramu ba daidai bane dan haka to menene ake nufi da at-ta'rif sai suka ce shine kishiyan at-tasrih baka fito karara ka ce wance zan aure ki ba baka tafi ka samu alwali dinta ka ce wane idan wance ta gama ta gaba ni zan aure ta ba dan wannan haramun ne amma menene zaka ce malamai sai suka yi sabani jama'a ku yi haƙuri zan ɗan karanta mana kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka faɗi game da menene ake nufi da wato at-ta'arif a cikin abin da ya shafi wato aure gashi a cikin littafin qurtubi cikin littafin qurtubi tafsirin qurtubi al-jami'u li ahkamil qur'an a cikin mujalladin shi na hudu gashi a shafi na 154 bayan malam ya ce wala junaha alaikum fi ma arrabtum bihi min khidbatin nisa ila qawlihi ma'rufan yace fihi tis'u masail a cikin wannan ayar akwai mas'aloli guda tara ya faɗi mas'ala ta farko a ƙarƙashinta yake cewa wala yajuzu ta'ribu li khitbati raj'iyya ijma'an bai halatta matar da take cikin iddar kome ai mata ta'arubi ba malamai sun hadu akan haka haramun ne bai halatta ba ko kadan ma'ana tana cikin iddar sakin farko ko na biyu to ai matar wancan ne ka je ka ce kai mata shagube ko kai mata hannunka mai sanda haramun ne matar wani kake magana da ita mala yace li annaha zauja yace wa amma man kanat fi iddatil bainuna yace amma matar da ta kasance a cikin idda ta rabuwar aure ma'ana iddar saki na uku fasahihu abinda yake ingantacce game da shin a iya yi mata ta'ariri ma'ana a iya yi mata shagube ai mata hannunka mai sanda ko ba a iya ba malam yace fasahihu jawazu ta'arib li khidbatiha abinda yake daidai a iya neman aurenta ma'ana a iya yi mata ta'aribi a iya yi mata ta'aribi Allah ya sa jama'a kun fahimci kalmar ta'arib tukuna dan zamu zo mu karanta me ake nufi da ta'arib din a iya yi mata ta'aribi to mu duba da kyau matar da ya zamto tana cikin iddar saki amma na kome sakin farko na biyu haramun ne a yi mata ta'ariri don matar wani ne amma idan ya zamto saki na uku ne to shin ya halatta ko bai halatta ba mahallul khilafi bainal ulama wasu suka ce ya halatta wasu suka ce bai halatta ba amma dai jama'a in an kalli kiyasi ya halatta saboda ai ko ta gama idda ba za ta koma mu mijin nan nata na farko ba ina fata jama'a mun fahimta malam yace wa ruya fi tafsirin ta'arif an ruwaito daga malamai masana tafsirin alkur'ani game da me ake nufi da at-ta'rif an ruwaito alfazun kasiratun lafuzza masu yawa malam yace jama'uha ko jima'uha yarji'u ila qismain in ka tattaro dukkan lafuzzan da malamai suka bayyana game da me ake nufi da at-ta'rif yace zaka ga iri biyu ne ko kuma yana komawa zuwa ga kashi biyu al-awwalu nau'i na farko an yadhkuraha liwaliha shine ya tafi ya samu alwalinta ya samu mahaifinta ya samu kazana ta an fahimta sai ya ce da shi ya kulu lahu sai ya ce da shi la tasbiqni biha wane e kada kai min gaggawa game da wanci kaga dai bai fito karara ya ce ina neman wanci e wane e kakkai min gaggawa game da wanci hato me kake nufi yake ta ni dai abin da na faɗa kenan ina fata jama'a mun fahimta to kaga nau'i na farko kenan kai tsaye ka samu alwalinta wasani nau'i na biyu an yushira bi zalika ilaiha duna wasiqatin shi da kanshi ya je ya same ta ba tare da wani tsakatsakiya ba ya same ta fa yaqulu laha sai ya ce da ita inni uridu tazwij wanta ni ko ina san aure an fahimta kaga ai bai ce ina son na aure ki a wance ina son aure to kana son aure eh wallahi ina son aure to me kake nufi a ni dai ina son aure jama'a kun fahimta au innaki la jamila ko kuma yace ka wance Allah ya Allah ya miki sura mai kyau wance kyakkyawa ce ki ko yace innaki la salihatun ka wance wance mutumiyar arziki ce kai mutumiyar arziki ce ke ina ma Allah ya mallaka ma wani irin ki to wa kake nufi da wani ni dai wani nace shikenan ina fata an gane wannan duk yana daga cikin at-ta'arif kaga shagube kenan ina fata mun fahimta ko kuma kace wato inni raghibun fi imra'atin ka ina ko son wata mata wallahi ina so na auri wata mata an fahimta ko kuma yace inni hajatun fin nisa' ina son na yi aure ina so na ƙara aure ko kuma ka zo ka ce da ita in yi kaddirin lahu amuran ya kun to duk dai abin da Allah ya kaddara dai ai shi zai faru komi ai muƙaddari ne jama'a mun fahimta da kyau waɗannan dukkansu malamai suka ce ta'aribi ne wannan malamai suka ce yana daga cikin nau'in ta'aribi wa ja'izun an an yamdaha nafsahu ya halatta kai da kaje kai bazawari kun san dama za ka yi wasu abubuwa ne ta yadda za ka ɗan samu shiga ko kuwa to ya halatta ka je ka ɗan yabi kanka ka ce wallahi na haddace ƙur'ani da ƙira'o'i bakwai riwayoyi goma sha hudu graduate ne ni ina da digiri na iya kaza wance ni fa mai kuɗi ne fa babu laifi ja'izun an yamdaha nafsahu ina fata an fahimta wa yadhkura ma'asirahu ala wajhi ta'rid bizawaj ya ambaci wasu abubuwa da ya mallaka ina da gida a Abuja ina da kuɗi a account kaza to me kake nufi a'a ni dai ga abin da na faɗa ina fata an fahimta wannan ya halatta malin yace wa qad fa'alahu abu ja'far muhammad ibn ali ibn husayn an samu ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai suna abu ja'far muhammad dan aliyu dan husaini wanda ake mishi laƙabi da me wanda ake mishi laƙabi da me ja'far as-sadiq abu ja'far as-sadiq as-sadiq koko zainul abidina ku je ku bincika aje a duba ta ku je dai ku duba yace wa qad fa'alahu abu ja'far muhammad ibn ali ibn husayn qalat ya taba aikata haka yace da wata mai suna sukainatu bintu hanzala ista'zil alayya ista'zana alayya afwan ita wannan take cewa ista'zana alayya Muhammad ibn Ali Muhammadu dan Ali ya nemi izini ya taho gare ni ma'ana ya nemi izini na da zai zo ya same ni walam tanqad iddati min mahalaki zawji iddata bata kare ba bayan mutuwar mijina ma'ana ina cikin takaba faqala da yazo sai yace da ni qad arafti qarabati min rasulillah sallallahu alaihi sallam to kin san dai ni jinin manzon Allah ne ina fata mun fahimta wa qarabati min ali kuma kin san ni jinin sayyidina ali ne wa mawdi'i min al-arabi kuma kin san matsayina game da larabawa jama'a kun fahimta da kyau yanzu kaga wannan ma nau'i ne na ta'arizi ina fata an gane qultu sai ni nace ghafarallahu laka ya aba ja'farin innaka rajulun yu'khadhu anka tace kai Allah ya gafarta maka duk da kana da daraja ga annabi kana da nasaba ga annabi kana da nasaba ga aliyu Allah ya gafarta maka zafi a kama ka laifi kake a cikin takaba kana neman aure tuhdibuni fi iddati qala sai yace inna ma akhbartuki bi qarabati min rasulillah ni fa na ce miki ni jinin manzon Allah ne kai to me nace wa min aliyin ina ce miki ni dangin sayyidina aliyu ne ina daga cikin jinin shi ina fata an fahimta malamai suka ce wannan yana daga cikin at-ta'rif jama kun fahimci abin da ake nufi da at-ta'rif Allah ya ce wala junaha alaikum babu laifi gare ku ku zawarawa fima arrabtum bihi min khitbatin nisa cikin abin da kuka yi wa mata shagube jirwaye hannunka mai sanda mai kama da wanka ko ma'ana kai madanta kyauta ko kai ma ‘ya'yanta kyauta ko kuma ka yo shopping ka je ka kai mata wani lafiya sai ka ce ai ai ai ai fi sabilillahi ina fata mun fahimta yawwa yawwa to wannan babu laifi Allah ya ce au aknantum fi anfusikum ko kuma kuka ɓoye son ku aure su a cikin zukatanku ai satartum min at-tazwiji ba'dan qida'il idda ka kudirce a ranka ka ɓoye cewa to wance in ta gama idda zan aure ta shin wannan ɓoyewar akwai laifi babu laifi shin yi mata ta'arizi a sa'ad da take cikin takaba ko akwai laifi babu laifi ina fata an fahimta Allah ya ce alimallah Allah ya san cewa annakum ku waɗannan zawarawan satazkurunahunna za ku rika labarin waɗancan matayen da mazajensu suka mutu suka bar su ko kuwa jama'a Allah ya san za ku rika labarin su za ka zo na da abokanka to ina son wance Allah ya san sai kun ambaci matan a guraren hirarrakin ku jama'a kun fahimta da kyau kuwa za ka zauna da wane za ka zauna da wance za ka nemi izinin wane za ka sanya za ka ka isa zuwa ga wance ko ba haka bane jama'a Allah ya ce ya san za ku yi haka farakhasa alaikum farakhasa lakum at-tahrim Allah sai ya muku sassauci akan haka ya san za ku yi sai ya sassauci da ya so sai ya hana ku in kuka yi sai ya kama ku ina fata jama mun fahimta Allah ya ce walakin la tuwa'iduhunna sirran sai dai fa kada ku yi sirri da su matan kada ku yi alkawari da su matan a cikin idda ka same ta kai da ita ka ci wance e to ki shiru fa amanatin amana ta yara in kika kare idda zan aure ki wannan haramun kake yi wannan haramun kake yi ba daidai bane la tuwa'iduhunna sirran a boye a sirrance kada ku yi alkawari kada ku yi yarjejeniya kada a kulla cewa za ka aure ta in ta gama idda za mu zo mu tattauna matsaloli na fikihu da ke cikin wannan ayar imamu malik ya ce idan aka shirya cewa za ka aure ta in ta gama idda a cikin idda to ko an gama ka aure ta auren fasidun lalatacce ne ba za a zartar da shi ba da haka kenan ba daidai ba ne tun yanzu ana faɗa ma kenan sai ka nisanci haka ina fata jama'a mun fahimta la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai fa ku faɗi magana wacce take sananniya a shari'a ita ce abinda Allah ya halatta na yin shagube da yin hannunka mai sanda ina fata an fahimta ai jawazu ta'arif ina fata an gane ai illa ma ubiha min at-ta'arif ma'ana sai dai ku faɗi magana wacce take sananniya ka ɗan ce kaza ka ɗan faɗi kaza ka faɗi falalarka ka ɗan faɗi matsayinka ka faɗi abin da ka mallaka ko wani abu makamancin wannan in kai haka ba kai laifi ba laifin shine kai alkawari da ita a cikin idda ko alkawari da waliyinta ko mahaifinta a cikin idda cewa za ka aure ta wannan ba daidai ba ne Allah ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala ku waliyai kada ku yi azamar ɗaura aure tsakanin wance da mijinta ya rasu take cikin takaba da wada bazawari da ya zo nemanta hatta ya bulugal kitabu ajala har sai wannan lokaci wannan ajali da Allah ya ɗibar wa matan sai ya cika wata hudu da kwana goma kaga a cikin wannan gaba akwai haramcin a ɗaura wa mace aure a cikin takaba wannan haramun ne ba daidai ba ne idan aka yi haka auren bai yi ba wajibi ne a sake wasu ma malamai suka ce ai maganar sakewa bata taso ba inna ma raba su za a yi har abada ina fata an fahimta Allah ya ce wa'alamu lallai ku ku sani annallaha ya'lamu ma fi anfusikum ku zawarawa ku masu neman matayen da mazajensu suka mutu suka bar su da aure matayen ku ku sani ku mazan ma'ana ku zawarawan ku sani da cewa annallaha lallai Allah ya alamu ma fi anfusikum Allah yana sane da abin da ke cikin rayukanku abin da ka kudirce ka karkata zuwa ga wanci kana son wanci ma'ana minal maili ilaihin na qablal ajali kafin iddata ta kare a cikin ranka ka karkata zuwa ga wanci kana son wanci to ka ji tsoron Allah Allah yana sane da abin da ke cikin ranka kada kai abin da yake ƙetare iyakar Allah ne ka sani Allah yana sane da abin da ke cikin rayukanku fahadaruhu ku kiyaye Allah kada ku ƙetare iyakokin Allah in kuka yi haka zai kama ku zai muku uquba wa alamu sannan ku sani annallaha ghafurur rahim annallaha ghafurun halim lalle Allah mai yawan gafarta wa bayi ne game da zunubai da tufatubai da suke halimun sannan Allah mai haƙuri ne mai dangana ne za mu saurara a nan jama'a sai Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu ɗauko matsaloli na fikihu waɗanda wannan ayar take ɗauke da su za mu tattauna su insha Allah mu nema kowa fatan alkhairi Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya yadda muka haɗu a nan Allah ya haɗa mu a gidan aljanna Allah ka ji kamalan albani Allah ka gafarta mushi Allah ka ɗaukaki darjojin shi Allah ka sa ya huta Allah ka ji kanshi shi da iyalan shi Allah ka haɗa shi da annabawanka da manzanninka Allah ka amintar da shi azabar kabari da firgicin alkiyama Allah ka saka shi aljannatul firdaus Allah ka tabbatar mana da abubuwan da muka faɗi na daidai ka ba mu lada abubuwan da muka yi kuri Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu dukkanmu muna da bukatoci a gurin Allah Allah ka sani Allah ka biya mana Allah ka amintar da mu azabar kabari ka nisanta mu daga firgicin alkiyama Allah ka saka mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ko gaisuwar iyaye ko wani abu makamancin wannan haramun ne a gare ki bai halatta ba ina fata jama'a mun fahimta wannan sahabiya bayan annabi ya ce mata um kufifi bai tiki hatta ya bulugal kitabu ajala qalat sai ta ce fa'tadattu fihi arba'atu ashhurin wa ashara sai ne idda ne zaman ta kaba a gidan da nake gidan da mijina yake tsawon wata hudu da kwana goma wannan hadisi ne ingantacce imamu malik ya roice shi a cikin muwaffa haka imamu ahmad a cikin kitabul musnad da limamun nasa'i a cikin littafin shi kitabus sunan don haka malamai masana suka ce wala ibrata liman khalafahu ba za a lura da fatawar waɗanda suka saba wa wannan hadisin ba kamar wa malamai suka ce ka dawudu zahiri kaman dawudu zahiri ba fa malam dawuda namu ba fa jama'a e ba malam dawud namu dawudu zahiri jama'a mu wanda ake danganta mazhabin zahiriya zuwa gare shi jama'a kun fahimta da kyau wannan magana ka je ka duba ta a cikin littafin at-tamhid sharhin muwatta na al-imam Abu Umar ibn Abdul Barri haka an samu wata fatawa daga Aisha kamar yadda muka ce cewa ita Aisha kharajat bi ukhtiha ummi kulthum hina qutila zawjuha ila makkah fi umratin Aisha ta fitar da ‘yar uwarta Ummu Kulfum, ta fitar da ita su tafi umra zuwa Makka a lokacin da aka kashe mijinta tana cikin takaba. An fahimta, wa kanat tufti, ita Aisha ta kasance tuftil mutawaffa an ha zaujuha tana ba da fatawa ga matar da mijinta ya rasu bil khuruji fi iddatiha tana fatawar cewa ta iya fita koda tana cikin takaba. jama'a kun gane da kyau Aisha tana ba da wannan fatawar amma fatawar kuskure ce ba daidai ba ce wannan magana da aka nakalto daga Aisha ka je ka duba ta a cikin kitabul musannaf na al-Imam Abdurrazzaq As-San'ani to sannan an samu wata magana daga Al-Qasim ibn Muhammad ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai yake cewa aban nasu zalika alaiha mutane sun yi wa Aisha inkari suwa yake nufi da mutane su ne sahabban annabi jama'a mun fahimta da kyau kuwa ma'ana Aisha ta ba da fatawar mata sa iya fita koda suna cikin takaba tabi'i alqasim dan Muhammad sai ya ce annasu aba zalika alaiha sahabbai sai suka yi mata inkari Abdurrazzaq duk ya ruwaici waɗannan asar din kamar yadda ya ruwaito cewa sayyidina Umar yana umurtar mata masu takaba da suka fito za su tafi aikin hajji ko umra su koma gida yana umurtar su da su koma gida ina fata mun fahimta yanzu kaga an samo fatawoyi biyu daga sahabbai wanda yana daga cikin ka'idar da malamai suke bi game da rajjahantar da maganganun sahabbai sashen su akan sashi shine sahabi ya ce kaza wani sahabin ya ce kaza to maganar wannan ba za ta zama hujja akan ta ɗayan ba jama'a mun gane da kyau kuwa maganar wannan ba za ta zama hujja akan ta ɗayan ba sai dai a kalli cikin waɗannan maganganun wace magana ce aqrabu ila alkitabi was sunna wace magana ce ta fi kusa da alqur'ani da sunna wanda yana daga cikin lazimi na mazhabin imamu ahmad yanzu cikin waɗannan maganganun da malamai suka yi Aisha tana ba da fatawan masu takaba sa iya fita, Umar da sauran sahabbai suna ba da fatawar ba za ta fita ba, to cikin waɗannan maganganun wace magana ta fi dacewa ta fi kusa da dalili, sai a ce maganar Sayyidina Umar da maganganu irin na wato asalin Sayyidina Umar me yasa saboda wancan hadisi na Furai'ata binti Malik ibn Sinan al-Khudri. Ina fata da ma mun fahimta. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. don haka jama'a a takaice bai halatta ke da kike ta kaba ki fita daga gidan mijinki ba sai inda larura baki da lafiya zaki je gwaji zaki je asibiti ko wani abu makamancin wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace daga ƙarshe ko kusa da ƙarshe jama'a malamai suka ce aksarul fuqaha'i wal mufassirin ala anna hadhihi al-aya nasikhatun lima ba'daha من الاعتداد بالحول وإن كانت متقدمة في التلاوة فإن ترتيب المصحف ليس على ترتيب النزول بل هو توقيفي ذكرها أبو جعفر النحاس والشيخ hafiz al-hakami fi kitabihi lamiyya malamai suka ce wannan ayar mafi yawancin malaman fiqihu da malaman tafsiri sun tafi akan cewa aya ce da ta shafe hukuncin waccan ayar ta cikin suratul baqara da zamu zo karatu nan gaba akan ta insha Allah ayar da ke cewa mata masu takaba takabar su wata wato shekara ɗaya ne ma'ana waccan ayar da Allah yake cewa wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra ikhrajin ma'ana Allah yace lalle daga cikin ku waɗanda suke mutuwa suke barin mata bayan su to waɗannan matan za su zauna da kansu ba za su yi aure ba ba za su yi ado ba ba za su sanya turare ko kaza ba tsawon wata guda ba tare da sun fita daga cikin gidajensu ba shekara guda afuwan tsawon shekara guda tsawon shekara guda tsawon shekara guda malamai suka ce wannan ayar ta shafe hukuncin waccan ayar mafi yawancin malaman fiqhu da malaman tafsiri sun tafi akan haka jama'a mun gane da kyau kuwa malamai suka ce ko da yake dai wannan ayar waccan ta gabata akan wannan amma a jerin yadda alkur'ani yake kaga ai waccan tana gaba da wannan wanda a ka'ida ta annasikh wal mansukh annasukh yana tabbata ne in ulimat tarikh idan aka san tarihi bainal mutaqaddimi wal mutaakhir sai ya zama al mutaqaddim huwa al mansukh wal mutaakhir huwa an-nasikh to yanzu wannan ayar ita ta zo da farko sannan sai waccan ta zo bayanta to ya za a yi a ce wacce ta zo da farko ta shafe wacce ta zo daga baya kun fahimci ka'idar da kyau ya za a yi a ce al-mutaqaddim ta zama nasikhatul lil mutaakhir ya za a yi haka ta faru malamai suka ce amsa game da wannan ai waccan ayar ba ta gabaci wannan ne a gurin sauka ba inna ma wannan ta riga waccan wato waccan ta riga wannan sauka amma jeranta su a cikin alqur'ani amrun tawqifiyun ma'ana al'amari ne da yake an yi shi ne da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ijtihadin sahabban annabi bane ina fata da ma mun fahimta ma'ana in aya ta sauka annabi sai ya ce a kai ta guri kaza a sura kaza ma'ana ba ijtihadin sahabbai bane wannan shine abinda malaman qur'ani suke kira da amrun tawqifi ba tawfiqi Allah ya sa da ma mun iya bambancewa tawqifiyun da qafun da kuma tawfiqiyun can ijtihadin sahabbai sai a ce tawfiqiyun tawfiqiyun amma idan ya zamto annabi ne da umarnin shi aka jeranta surori da ayoyin alkur'ani to ana kiran wannan amrun tauqifiyun ka karanta littafin kitabul masahif na abubakar ibn abi dawud da littafin al-muthaf fi ahkamil mushaf da littafin al-ittiqan fi ulumil qur'an na al-imam as-suyubi dan haka jama'a kunji da wannan dalili ne ma manya-manyan malaman tafsiri malaman larabci irin su babban malami al'imamu abu ja'afarinin nahas ya ambaci wannan aya a cikin littafin shi an nasikh wal mansukh cewa wannan aya ta shafe waccan ayar da karatu zai zo kanta insha Allah haka an samu wani babban malami wanda yake ya rayu kusan kaman karni ɗaya baya kamar kusan shekara ɗari ko wani abu kaɗan sama da haka ya rubuta littafi lamiyatun fin nasikhi wal mansukh ma'ana manzumatun lamiya fin nasikhi wal mansukh ina ba da shawara ga dukkan ɗalibin ilimi ya nemi wannan littafin ya karanta yana da matuƙar muhimmanci musamman a babin ayoyi da ake sharewa da ayoyin da suke share waɗanda ake sharewa ina fata jama'a mun fahimta alhafizul hakami in Allah ya yarda gobe zan fito mana da wannan littafi masu so su photocopy sai su yi su karba su je su karanta yana da matukar muhimmanci ka ji abin da yake fadi a cikin wannan littafi nashi yace wal haulu lil mutawaffa zawjuha nusikhat wal haulu lil mutawaffa zawjuha nusikhat bi fulfi amin wa ashrin malaha hiwalu yace wal haulu shekara guda da aka sanya ya zama lokacin takaba lil mutawaffa zawjuha ga matar da mijinta ya mutu nusikhat to an shafe hukuncin shekara guda bi sulfi amin sai aka maye makwafin shida ɗaya bisa uku na shekara wa ashirin da kwanaki goma jama'a ɗaya bisa uku na shekara wata nawa kenan wata hudu wa ashirin da kwanaki goma sai ce malaha hiwalu ba ba yadda za a yi wannan hukuncin ya canza jama'a kun fahimta wal haulu lil mutawaffa zawjuha nusikhat bi sulfi amin wa ashirin malaha hiwalu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yana daga cikin darussa da wannan ayar take dauke da su wa yajuzu lil mar'a an takhruja fi hawaijiha min waqtin ila waqtin ai dama mun gabatar ko muka ce haka nan bai halatta mace ta fita ba tana cikin takaba daga gidanta amma idan wata bukata ta faru ba ta da lafiya to babu laifi in ta fita daga gidanta zuwa inda bukatar za ta asalin biya wannan babu laifi akan haka to sa'an nan daga ƙarshe jama'a idda iri biyu ce akwai idda karama ma'ana takaba karama akwai takaba babba takaba karama ita ce takabar da wani ɗan uwanki zai rasu ba mijinki ba mana idan wanki ya rasu ko mahaifinki ko ƙaninki ko wata ‘yar uwarki ko mahaifiyarki to za ki iya yi mata takaba amma ƙaramar takaba wannan takabar ita ce ta kwana uku haka hadisi ya tabbata daga zainab matar wato wato zainab a sa'ad da mahaifinta abu sufiyana allah maɗaukacin sarki ya mishi rasuwa bayan kwana uku da rasuwar shi ta sa a kawo mata wani abu na adan da suke yi a irin zamaninsu ta shafa a fuskarta sai take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa bai halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba ta yi idda ga wani sama da kwana uku sai dai in mijinta ne sai ta yi idda wata hudu da kwana goma ina fata da ma mun fahimta don haka wannan yana ƙara tabbatar da cewa ashe kenan idda iri biyu ce akwai ƙaramar idda wato takaba akwai babbar takaba ƙaramar takaba ita ce ake yi wa wanda ba miji ba amma miji shi ake wa babbar takaba ina fata an fahimta a sa'ad da kike wannan takabar ƙarama wanki ya rasu mahaifinki ya rasu mahaifiyarki ce wane ne naki a sa'ad da kike wannan takabar idan mijinki ya buƙaci da ya sadu da ke to kada kike ai ina takaba Allah ya sa jama'a kun fahimta dan takaba ce karama ya halatta ya sadu da ki ya halatta ya buƙace ki ya halatta kaza ya halatta kaza ina fata mun fahimta dan haka kada idan mijinki ya neme ki kice ai baka da mutunci ai baka damu da mahaifina ba ai baka damu da kaza ba ai baka damu da kaza ba wannan al'ada ce musulmi ku rabu da ita ina fata mun fahimta to sa'an nan daga ƙarshe lallai jama'a babu wani dalili babu wata aya babu wani hadisi babu wani nassi daga wani cikin malaman farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko tabi'ai da aka samo daga gare shi cewa akwai wani zikiri ko akwai wata addu'a ko akwai wani yanayi ko akwai wani biki ko wani taro da ake a sa'ad da mace za ta fita ta kaba wannan bai tabbata ba a sunna bai tabbata ba a musulunci innama al'amari ne da jahiliyar mutane ta gadar musu mace za ta fita ta kaba sai an taru sai an yi biki sai an yi kaza sai an yi wata addu'a sai an sa ta tayi kaza wannan jama'a bai tabbata ba a cikin hadisi ko kwaya daya ina fata jama'a mun fahimta idan ban manta ba akwai wani littafi da na karanta ya tattauna waɗannan matsalolin wani littafi haka subhanallah ana kiran shi bid'un bid'un tata'allaqu bil ayami wash-shuhur bid'un tata'allaqu bil ayami wash-shuhur ma'ana wasu bid'o'i waɗanda suke da alaka da wasu kwanaki da kuma wasu watanni ma'ana ranar da za a ce mace za ta fiti ta kaba sai a ce wata tsohuwa za ta zo za a yi mata wani karatu za a kwana a zaune akan tabarmar karauni za a yi kaza za a yi kaza wannan jama'a duk bai tabbata ba bid'a ce jama'a ina fata mun fahimta sannan ka karanta wani littafi al-bid'ul amaliyya al-muta'alliqa bil qur'anil karim wanda a ciki ya tabbatar da yana daga cikin bid'o'i da aka kirkiro a babin karatun Qur'ani tilawar wasu ayoyi a daren ko yinin da mace za ta fita ta kaba wannan bid'a ne jama'a ba daidai bane lalle musulmi su nisanci haka malamai su tashi su yi wa'azi su karantar al'umma kuma su ji su yi wa'azi su ɗauka su yi aiki da shi Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace bayan Allah maɗaukakin sarki ya gama bayani game da abin da yake kan mataye na mazajensu bayan mutuwar mazajen na su matayen wajibi ne su zauna su yi ta kaba wata hudu da kwana goma Allah maɗaukakin sarki sai ya fuskanci zawarawa da waɗanda suke nufin fuskantar matayen da aka mutu aka bari da aure Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wala junaha alaikum ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم Allah maɗaukakin sarki ya ce wala junaha alaikum kuma babu laifi a kan ku ku zawarawa waɗanda kuka zo neman auren waɗannan mataye waɗanda mazajensu suka rasu suka bar su wala junaha alaikum babu laifi a kan ku ai alkhatibuna ku masu neman aurensu fima arrabtum bihi min khitbatin nisa cikin abin da kuka yi wa matan wato na neman aurensu na jirwaye mai kama da wanka ma'ana shagube ko kuma hannunka mai sanda ma'ana tana cikin takaba bata fita ba to ku masu neman aurensu babu laifi kwa iya musu shagube ma'ana kwa iya wato asalin yi musu hannunka mai sanda ba ku fito ƙarara ku ce kuna neman aurensu ba jama'a kun fahimta da kyau wannan gaba malamai sai suka yi saɓani to me mutum zai ce ma'ana idan kana son ta da aure ga ta a cikin takaba kana gudun kada kanta ƙare takaba wani ya maka shiga sauri to sai Allah maɗaukacin sarki bai katange ku daga su gaba ɗaya ba sannan kuma Allah bai bar ku sake ku faɗi abin da kuke so ga matayen gaba ɗaya ba, Allah sai ya sanya muku iyaka, ya ce babu laifi gare ku ku zawarawan, fi ma arrabtun bihi cikin abin da kuka yi wa matan shaguɗe da shi min hibubatin nisa na neman auren matan. Malamai suka ce abin da ake nufi da at-ta'aribu shine biddu tasrih baka fito ƙararraka ce wance e to in kin gama idda ina nan ba wance to in kin gama idda kada ki kuskura ki bari ni zan aure ki idan kai haka kai haramun ba daidai bane dan haka to menene ake nufi da at-ta'rif sai suka ce shine kishiyan at-tasrih baka fito karar ka ce wanta zan aure ki ba baka tafi ka samu alwali dinta ka ce wane idan wanta ta gama ta kaba ni zan aure ta ba dan wannan haramun ne amma menene zaka ce malamai sai suka yi sabani jama'a ku yi haƙuri zan ɗan karanta mana kaɗan daga cikin abubuwan da malamai suka faɗi game da menene ake nufi da wato at-ta'arif a cikin abin da ya shafi wato aure gashi a cikin littafin qurtubi cikin littafin qurtubi tafsirin qurtubi al-jami'u li ahkamil qur'an a cikin mujalladin shi na hudu gashi a shafi na 154 bayan malam ya ce wala junaha alaikum fi ma arrabtum bihi min khidbatin nisa ila qawlihi ma'rufan yace fihi tis'u masail a cikin wannan ayar akwai mas'aloli guda tara ya faɗi mas'ala ta farko a ƙarƙashin ta yake cewa wala yajuzu ta'ridu li khitbati raj'iyya ijma'an bai halatta matar da take cikin iddar kome ai mata ta'arudi ba malamai sun hadu akan haka haramun ne bai halatta ba ko kadan ma'ana tana cikin iddar sakin farko ko na biyu to ai matar wancan ne ka je ka ce kai mata shagube ko kai mata hannunka mai sanda haramun ne matar wani kake magana da ita mala yace li annaha kazauja yace wa amma man kanat fi iddatil bainuna yace amma matar da ta kasance a cikin idda ta rabuwar aure ma'ana iddar saki na uku fasahihu abinda yake ingantacce game da shin a iya yi mata ta'ariri ma'ana a iya yi mata shagube ai mata hannunka mai sanda ko ba a iya ba malam yace fasahihu jawazu ta'arib li khidbatiha abin da yake daidai a iya neman aurenta ma'ana a iya yi mata ta'aribi a iya yi mata ta'aribi Allah ya sa jama'a kun fahimci kalmar ta'arib tukuna dan zamu zo mu karanta ne ake nufi da ta'arib din a iya yi mata ta'aribi to mu duba da kyau matar da ya zamto tana cikin iddar saki amma na kome sakin farko na biyu haramun ne a yi mata ta'ariri don matar wani ne amma idan ya zamto saki na uku ne to shin ya halatta ko bai halatta ba mahallul khilafi bainal ulama wasu suka ce ya halatta wasu suka ce bai halatta ba amma dai jama'a in an kalli kiyasi ya halatta saboda ai ko ta gama idda ba za ta koma mu mijin nan nata na farko ba ina fata jama'a mun fahimta malam yace wa ruya fi tafsirit ta'arif an ruwaito daga malamai masana tafsirin alkur'ani game da me ake nufi da at-ta'rif an ruwaito alfazun kathiratun lafuzza masu yawa malam yace jama'uha ko jima'uha yarji'u ila qismain in ka tattaro dukkan lafuzzan da malamai suka bayyana game da me ake nufi da at-ta'rif yace zaka ga iri biyu ne ko kuma yana komawa zuwa ga kashi biyu al-awwalu nau'i na farko an yadhkura hali waliha shine ya tafi ya samu alwalinta ya samu mahaifinta ya samu kazana ta an fahimta sai ya ce da shi ya kulu lahu sai ya ce da shi la tasbiqni biha wane e kada kai min gaggawa game da wanci kaga dai bai fito karara ya ce ina neman wanci e wane e kakkai min gaggawa game da wanci hato me kake nufi yake ta ni dai abin da na faɗa kenan ina fata da ma mun fahimta to kaga nau'i na farko kenan kai tsaye ka samu alwalinta wasani nau'i na biyu an yushira bidhalika ilaiha duna wasiqatin shi da kanshi yaje ya same ta ba tare da wani tsakatsakiya ba ya same ta fa yaqulu laha sai ya ce da ita inni uridu tazwij wanta ni ko ina san aure an fahimta kaga ai bai ce ina son na aure ki a wance ina son aure to kana son aure eh wallahi ina son aure to me kake nufi a ni dai ina son aure jama'a kun fahimta au innaki la jamila ko kuma yace ka wance Allah ya Allah ya miki sura mai kyau wance kyakkyawa ce ki ko yace innaki la salihatun ka wance wance mutumiyar arziki ce kai mutumiyar arziki ce ke ina ma Allah ya mallaka ma wani irin ki to wa kake nufi da wani ni dai wani nace shikenan ina fata an gane wannan duk yana daga cikin at-ta'arif kaga shagube kenan ina fata mun fahimta ko kuma kace wato inni raghibun fi imra'atin ka ina ko son wata mata wallahi ina so na auri wata mata an fahimta ko kuma yace inni hajatun fin nisa ina son na yi aure ina so na ƙara aure ko kuma ka zo ka ce da ita in yi kaddirin lahu amuran ya kun to duk dai abin da Allah ya kaddara dai ai shi zai faru komi ai mukaddari ne jama'a mun fahimta da kyau waɗannan dukkansu malamai suka ce ta'aribi ne wannan malamai suka ce yana daga cikin nau'in ta'aribi wa ja'izun an an yamdaha nafsahu ya halatta kai da kaje kai bazawari kun san dama za ka yi wasu abubuwa ne ta yadda za ka ɗan samu shiga ko kuwa to ya halatta ka je ka dan yabi kanka ka ce wallahi na haddace qur'ani da qira'o'i bakwai riwayoyi goma sha hudu graduate ne ni ina da digiri na iya kaza wance ni fa mai kuɗi ne fa babu laifi ja'izun an yamdaha nafsahu ina fata an fahimta wa yadhkura ma'asirahu ala wajhi ta'rid bizawaj ya ambaci wasu abubuwa da ya mallaka ina da gida a Abuja ina da kuɗi a account kaza to me kake nufi a'a ni dai ga abin da na faɗa ina fata an fahimta wannan ya halatta malin yace wa qad fa'alahu abu ja'far muhammad ibn ali ibn husayn an samu ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mai suna abu ja'far muhammad dan ali dan husaini wanda ake mishi laƙabi da me wanda ake mishi laƙabi da me ja'far as-sadiq abu ja'far as-sadiq as-sadiq koko zainul abidina ku je ku bincika aje a duba ta ku je dai ku duba yace wa qad fa'alahu abu ja'far muhammad ibn ali ibn husayn qalat ya taba aikata haka yace da wata mai suna sukainatu bintu hanzala istazil alayya ista'zana alayya afwan ita wannan take cewa ista'zana alayya Muhammad ibn Ali Muhammadu dan Ali ya nemi izini ya taho gare ni ma'ana ya nemi izini na da zai zo ya same ni walam tanqad iddati min mahalaki zawji iddata bata kare ba bayan mutuwar mijina ma'ana ina cikin takaba faqala da yazo sai yace da ni qad arafti qarabati min rasulillah sallallahu alaihi sallam to kin san dai ni jinin manzon Allah ne ina fata mun fahimta wa qarabati min ali kuma kin san ni jinin sayyidina ali ne wa mawdi'i min al-arabi kuma kin san matsayina game da larabawa jama'a kun fahimta da kyau yanzu kaga wannan ma nau'i ne na ta'arizi ina fata an gane qultu sai ni nace ghafarallahu laka ya aba ja'farin innaka rajulun yu'khadhu anka tace kai Allah ya gafarta maka duk da kana da daraja ga annabi kana da nasaba ga annabi kana da nasaba ga aliyu Allah ya gafarta maka zafi a kama ka laifi kake a cikin takaba kana neman aure tuhdibuni fi iddati qala sai yace inna ma akhbartuki bi qarabati min rasulillah ni fa na ce miki ni jinin manzon Allah ne kai to me nace wa min aliyin ina ce miki ni dangin sayyidina aliyu ne ina daga cikin jinin shi ina fata an fahimta malamai suka ce wannan yana daga cikin at-ta'rif dama kun fahimci abin da ake nufi da at-ta'rif Allah ya ce wala junaha alaikum babu laifi gare ku ku zawarawa fi ma arrabtum bihi min khitbatin nisa cikin abin da kuka yi wa mata shagube jirwaye hannunka mai sanda mai kama da wanka ko ma'ana kai maɗanta kyauta ko kai ma ƴaƴanta kyauta ko kuma ka yo shopping ka je ka kai mata wani lafiya sai ka ce ai ai ai ai fi sabilillahi ina fata mun fahimta yawwa yawwa to wannan babu laifi Allah ya ce aw aknantum fi anfusikum ko kuma kuka boye san ku aure su a cikin zukatanku ai satartum min at-tazwiji ba'dan qida'il idda ka kudirce a ranka ka ɓoye cewa to wance in ta gama idda zan aure ta shin wannan ɓoyewar akwai laifi babu laifi shin yi mata ta'aridi a sa'ad da take cikin takaba ko akwai laifi babu laifi ina fata an fahimta Allah ya ce alim Allah Allah ya san cewa annakum ku waɗannan zawarawan satazkurunahunna za ku rika labarin waɗancan matayen da mazajensu suka mutu suka bar su ko kuwa jama'a Allah ya san za ku riƙa labarinsu za ka zo na da abokanka to ina son wance Allah ya san sai kun ambaci matan a guraren hirarrakinku jama'a kun fahimta da kyau kuwa za ka zauna da wane za ka zauna da wance za ka nemi izinin wane za ka sanya za ka yi ka isa zuwa ga wance ko ba haka bane jama'a Allah ya ce ya san za ku yi haka farakhasa alaikum farakhasa lakum at-tahrim Allah sai ya muku sassauci akan haka ya san za ku yi sai ya sassauci da ya so sai ya hana ku in kuka yi sai ya kama ku ina fata da mun fahimta Allah ya ce walakin la tuwa'iduhunna sirran sai dai fa kada ku yi sirri da su matan kada ku yi alkawari da su matan a cikin idda ka same ta kai da ita ka ci- wance e to ki shiru fa amanatin amana ta yara in kika kare idda zan aure ki wannan haramun kake yi wannan haramun kake yi ba daidai bane la tuwa'iduhunna sirran a ɓoye a sirrance kada ku yi alkawari kada ku yi yarjejeniya kada a ƙulla cewa za ka aure ta in ta gama idda za mu zo mu tattauna matsaloli na siƙihu da ke cikin wannan ayar imamu malik ya ce idan aka shirya cewa za ka aure ta in ta gama idda a cikin idda to ko an gama ka aure ta auren fasidun lalatacce ne ba za a zartar da shi ba da haka kenan ba daidai ba ne tun yanzu ana faɗa ma kenan sai ka nisanci haka ina fata jama'a mun fahimta la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai fa ku faɗi magana wacce take sananniya a shari'a ita ce abinda Allah ya halatta na yin shagube da yin hannunka mai sanda ina fata an fahimta ai jawazu ta'arif ina fata an gane ai illa ma ubiha min at-ta'arif ma'ana sai dai ku faɗi magana wacce take sananniya ka ɗan ce kaza ka ɗan faɗi kaza ka faɗi falalarka ka ɗan faɗi matsayinka ka faɗi abin da ka mallaka ko wani abu makamancin wannan in kai haka ba kai laifi ba laifin shine kai alkawari da ita a cikin idda ko alkawari da waliyinta ko mahaifinta a cikin idda cewa za ka aure ta wannan ba daidai ba ne Allah ya ce wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugha alkitabu ajala ku waliyai kada ku yi azamar ɗaura aure tsakanin wance da mijinta ya rasu take cikin takaba da wada bazawari da ya zo nemanta hatta ya bulugal kitabu ajala har sai wannan lokaci wannan ajali da Allah ya ɗibar wa matan sai ya cika wata hudu da kwana goma kaga a cikin wannan gaba akwai haramcin a ɗaura wa mace aure a cikin takaba wannan haramun ne ba daidai ba ne idan aka yi haka auren bai yi ba wajibi ne a sake wasu ma malamai suka ce ai maganar sakewa bata taso ba inna ma raba su za a yi har abada ina fata an fahimta Allah ya ce wa'alamu lallai ku ku sani annallaha ya'lamu ma fi anfusikum ku zawarawa ku masu neman matayen da mazajensu suka mutu suka bar su da aure matayen ku ku sani ku mazan ma'ana ku zawarawan ku sani da cewa annallaha lallai Allah ya'lamu ma fi anfusikum Allah yana sane da abin da ke cikin rayukanku abin da ka kudirce ka karkata zuwa ga wanci kana son wanci ma'ana minal maili ilaihinna qabla al-ajali kafin iddata ta kare a cikin ranka ka karkata zuwa ga wanci kana son wanci to ka ji tsoron Allah Allah yana sane da abin da ke cikin ranka kada kai abin da yake ƙetare iyakar Allah ne ka sani Allah yana sane da abin da ke cikin rayukanku fahadaruhu ku kiyaye Allah kada ku ƙetare iyakokin Allah in kuka yi haka zai kama ku zai muku uquba wa alamu sannan ku sani annallaha ghafurur rahim annallaha ghafurun halim lalle Allah mai yawan gafarta wa bayi ne game da zunubai da tufatubai da suke halimun sannan Allah mai haƙuri ne mai dangana ne za mu saurara a nan jama'a sai Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu ɗauko matsaloli na fikihu waɗanda wannan ayar take ɗauke da su za mu tattauna su insha Allah mu nema kowa fatan alkhairi Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya yadda muka haɗu a nan Allah ya haɗa mu a gidan aljanna Allah ka ji kamalan albani Allah ka gafarta mishi Allah ka ɗaukaki darajojin shi Allah ka sa ya huta Allah ka ji kanshi shi da iyalan shi Allah ka haɗa shi da annabawanka da manzanninka Allah ka amintar da shi azabar kabari da firgicin alkiyama Allah ka saka shi aljannatul firdaus Allah ka tabbatar mana da abubuwan da muka faɗi na daidai ka ba mu lada abubuwan da muka yi kuri Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu dukkanmu muna da bukatoci a gurin Allah Allah ka sani Allah ka biya mana Allah ka amintar da mu azabar kabari ka nisanta mu daga firgicin alkiyama Allah ka saka mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik